barkanmu da sake saduwa a wannan dare na alhamis bi ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai laraba daren alhamis sha bakwai ga watan shida 2026 miladiya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya a darasi na 77 za mu tashi darasi na 78 a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa inda muke karanta littafin amalil yawmi wal laila na shehin malami ibn sunni rahmatullahi alaihi mun tsaya a shafi na 146 hadisi mai lamba ta 424 za mu tashi 425 inda mala yace babu awwali ma yusa bihi sabiyu idza aqala babun da yake magana akan farkon abin da za a yi wa yaro wasiti da shi da zarar ya fara manyan ya fara girma ya fara hankali to abin da za a yi mai wasiti da shi shine aka ba mu misali da shi mun ji yadda annabawa suke wa ‘ya'yansu wasiya wasta biha ibrahimu bani wa yaqubu ya bani ya inna Allah tsafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya gaya mana cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi wa ‘ya'yansa wasiya lokacin da ya zo gargara. Am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun Allah da kansa yace kuna halarta ne kuna gurin lokacin da alamun mutuwa ya zo wa annabi Yaqub alayhi salatu wassalam da ya ga mutuwa ta zo malamai suka ce annabi Yaqub manomi ne wato makiyayi ne fa yana noma yana kiwo yana da dukiya ta dabbobi amma ya zo mutuwa ba kalubalanta ƴaƴansa yayi akan waye zai rike mun shaguna na singa wa zai rike na kwari wa zai iya kula da kamfani na na sharaɗa phase one ko two sam da ya ga alamun mutuwa ta zo zai ce mata abudu na min ba'i in na mutu me za ku bautawa kuma yana da kuɗi ba wa kuɗin ne babu ba ‘ya'yan suna zaune domin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mar na kulawa da ‘ya'yansa shine mai tarbiyyarsu da kula da addininsu sai suka ce na abudu ilahaka za mu bauta wa ubangijinka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida kuma za mu bauta wa addinin iyayenka shine malamin suka ce da wanka da kaninka gaba ɗaya ‘ya'yanka ‘ya'yansu ne kamar yadda wato zamani ya zo yanzu ake ta kore wa abubuwan kaga dai wa da kani da kani ne amma yace a ba aika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan saboda haka duk iyaye ne yanzu in baka yi da gaske ba ƴaƴan wankan suka haɗu da kai ta ce mun haɗu da baban suwa ne su ba baban su bane kuma kai kai shiru shiru za ka yi da yawa yanzu shi sa kowa ya san yanzu haka ake shi sa abubuwan ba sa tafiya daidai ba sa tafiya daidai to saboda haka kaga abin da ya fara jan hankali ga shi shine ne cewa me za ku bauta wa bayan na mutu kwata kwata ma ma ya hararo cewa ya za a yi da gidana ya za a yi da matana da 'ya'yana sam domin ya san Allah ya yi alkawarin in ka kiyaye dokokinsa zai kiyaye ma ko me ka tafi ka bari zai zai kiyaye maka to to mun ji annabi yaqub yadda yi to haka annabi ibrahim shi ma wasabi ya ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani ya inna allah tafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum shi ma annabi ibrahim alaihi salatu wasalam dama wasiya shine ka gaya wa mutum abin da bayan ka mutu zai yi masa amfani shine wasiya kalmomin da idan an faɗa kamar da hadisin da zamu biya yanzu malamai sai suka yi annabi bai taɓa wata wasiya a duniya mai girma irin ta ba shi sa wasu daga cikin magabata suka ce ya kamata safe da ranar da dare kai ta tunawa domin wasiya sai annabi alaihi salatu wasalam yayi to kaga annabi ibrahim shi ma yayi wasiya na cewa kar ƴaƴansa su take su mutu face suna musulmi min babi aula na wannan zamanin da muke ciki a rika yin wasiya domin zamani ne na barin imani zaka ji mutane suna ta faɗa abin da suke so saboda suna da data mata da maza kuma mutum yana so ya zama celebrity sai ya barin imaninsa gaba ɗaya ya gaya wa Allah magana a yi dariya ya gaya wa annabi alaihi salatu wasalam magana a yi dariya duk da yawa wanda yake ɗalibin ilimi in yana kallon masu neman suna a social media ya san abin da yake faruwa kenan kuma irin wannan zaka ga irin laikin din da ake in ka ga viewers kawai sai ka ga mutum miliyan ɗaya sun kalli mutum mai shashin to shi ne a nan ya ce mana idan yaron ka ya hankalta wata irin wasiya za ka yi masa kala akhbarana abu khalifa kala hadathana abu walid at-tayalisi kala hadathana layth bin sa'd an qais bin al-hajjaj an hanash as-sanani an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala shay malami ibn sunni yace malamin sa abu khalifa ya zantar da shi shi ma ya jura daga malamin sa abu walid at-tayalisi shi ma daga shirin malaminsa laisu bin sa'ad shi ma ya jiyo daga malaminsa kaisu bin hajjaj shi ma daga malaminsa hanash as-sana'ani shi kuma daga shirin malaminsa sahabin annabi alaihi salatu wasalam abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma dan babban annabi alaihi salatu wasalam kale yake kuntu khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata rana ina goyi a bayan abin hawar annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi shi ma yana cikin waɗanda annabi ya goya akan abin hawa ba iya mu'azu bane da usama da sauransu to yace ina goya baya bayan abin hawansa fa kana bi ya gulam annabi yace da shi ya kai yaro kun ga wannan languages din da ake magana ai za ku ga mun faɗa cewa ba iya popular languages ba iya ma'aurata yake faɗawa ba har ƴaƴan kan baka san language din ɗanka ba to da sauranka wannan language din ɗaukan ɗanka kai shi makaranta a nan za ka yi amfani da quality time kalma ɗaya biyu da za ka gaya mar zai rike in ya zamto a quality time ɗinka hatta lokacin makaranta ba ka da shi na ɗanka to komai zai iya zama zai kowane irin shatanci ake zai iya yi kuma a daina raina yaro kun san ɗabi'ar bahaushe ka bai da wani malamin ya yake faɗa shi abin da ya iya kawai ya ɗauka kawai wato kasancewar ka uba shine ka tsorata ɗanka ya rika tsoronka har ya bada wani misali yake cewa kaga annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda kuka gaisa da shi ba za ku cire hannu ba face sai zanuban ku gaba ɗaya Allah ya zubar da su duk wanda kuka gaisa kafin ku hannun ku ya rabu Allah zai kankare zanuban ku yace amma za ga mutum yana yi wa ɗansa musurai yace wa ka so a duniya Allah ya kankare wa zanubi ba ɗanka ba yace me yasa ba za ku gaisa ba saboda al'adar Bahaushe shi a gurinsa gaisawa raini ne shi abin da ya dauka kenan kawai kullun kai rika yaron muzulai kullun tsoron ka yake ji shine ba kuma haka dabi'a take ba ai mun biya a baya yadda annabi yake mu'amalantar ƴaƴansa Al-Hasan wal Hussein ƴaƴansa ne na na Fadima mun biya adabul mufrad ku duba yadda yake mata har Allah Allah take ta zo gidansa kuma shi zai sa danka ya saki jiki da kai ya iya gaya ma wani abu da zai iya cutar da shi shi bai sani ba kai ka gane to saboda haka sai ya ce ya gulam domin har annabi ya bar duniya shekarun Abdullahi da Abbas ba su fi sha biyar ba domin ita lubabatu mahaifiyar abdullahi da abbas ya da kanwa suke da maimunatu bintul hali gwaggwansa ce a gidan yawwa inni muallimuka kalimat ni zan karantar da kai zan koyar da kai wasu kalmomi shi ne abin da muke gaya iyaye mata da yawa an kira su ki zama uwa ta kwarai ke ce malamar ɗanki ta farko a duniya amma illar da matsalar da matan mu yanzu suka samu mafi yawancin su da ɗa ya fara magana zai ce wai surutu yake wallahi ya fiye surutu shekarun sa ba su kai gabar da za a kai shi makaranta ba sai su matsa sai an kawo shi saboda wai damun su yake ita kuma aiki za ta ko kuma ta dawo ta gaji yana ɗaya daga cikin illolin da dalilan da ya sa yaran yanzu ba sa jin kan iyaye domin shayar da yaro da mu'amala da shi ta yau da gobe shekara bakon farko da ta biyu da ta uku yana sa ku shaku a shekara bakon farkon nan wato sakon zuciyarsa ne yake zuwa naki naki yana zuwa nasa kai tsaye shine addin ko saba'an din da malaman tarbiyya suke cewa ka ba shi ladabi na shekara bakwai la'ibu saba'an kai shekara da wasa da shi tsawon shekara bakwai sha hudu kenan sannan abin da ya sa kaga daga shekara sha biyu zuwa sama ɗanka zai fara rayuwar kare ai ko ya rayuwar kare take eh kamar ya sabga na gane me kake so ka ce amma me sabga hausar ta fito karara me kake so ka ce yawo yawwa in ka ce sabga ai ka boye yawo yaro ne kai shekara sha biyu a shekara kula yawo ne da su yadda ka san karnuka don ka san yanzu kare dare sai ta buga dan kai dawo yau ai misali ne kawai dan su gane to kan sai je gwarzo eh zai tafi har san ya sai dawo to wannan rayuwar da mace da namiji duk ita suke yi to shi za ka ce la'ibu saba'an saboda haka kaga zuwa sha hudu daga sha hudu sha biyun nan na farko shekara biyun nan daga sha hudu shi za ka ce sahibu saba'an domin yana rayuwar kare ya zanto kullum abokin ka ne in ba haka ba za ka bawa duniya za ka bi gaba ɗaya ta je wasu mashiriri ta su ɓata shi duk inda za ka kuje da ba karatu to ku tafi kasuwa tare ko gurin da kake zuwa ai dai gurin da kake zuwa gurin kirki ne ba za ka ji kunya ka je da ɗanka ba yawwa in ka ga mutum na tsoron zuwa da ɗansa guri to gurin ba mai kyau ba ne albir husnul khuluq wal ism ma haka fi nafsik ko ma hakka da ƴaƴanka ka je inda kake zuwa su ba su gani me kake yi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye kaga sai ce masa inni muallimuka kalimat to kai ne malamin kamata ya a ce ɗanki ɗanki a gurin ke koyi fatiha a gurin ke fara koyan addoyin cin abinci da gama cin abinci da shiga ban ɗaki da tashi daga bacci wayannan basic ne duk uwa in dai ta zama uwa cikakkiya to ya kamata a ce wayan nan da ya a hannunta a hannunta ɗanta ya koya amma ba kwa lura mafi yawancin su yanzu ba su a takama da take da ita yar boko ce za ka ga tubul su ba sai a ce ku bari baban ku ya dawo ka ji wannan haka yake kai kana da mata ne abal rigima irin ta haka kawai saboda haka wannan kawai sai a ce ku bari baban ku ya dawo an gane ko su saboda haka wannan shine lallai ya kamata mu lura da kyau to kaga to sai yace bari mu je hadisin sai yace ihfazillah ku kiyaye Allah ya hafan ka shi ba sai ya kiyaye ka shi ne malaman suka ce Allah ana kiyaye shi ne a ai ku kiyaye dokokin Allah sai ya kiyaye ku kamar yadda yake cewa sharadin da ya kawo in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah ya za ka taimaki Allah taimakon addinin Allah shine taimakon Allah idan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku shine sharadin kamar yadda yake fadkuruni azkurukum ku tuna ni ku ambace ni ni ma zan ambace ku in tuna ku in ba ku yi haka ba fa mafhumul mukhalafa faru Allah da ku in lam tahfazillah lam yahfazka kenan yawa shine sharadin in baka kiyaye dokokin Allah wa Allah ba zai kula da kai ba kai ba kamar yadda yake ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi me ufu bi ahdikum ya ku banu isra'ila ku tuno ni'imomin da Allah ya muku waɗanda ni ne muku inda Allah sai ce wa ubu bi ahdi amma sharadin ku cika nawa alƙawarin ubu bi ahdikum ni ma sai in cika muku nawa mafhumul mukhalafa in ba ku cika nawa ba huce ruru to wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi ihfazillah yahfazka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka kai ba shi sa malamai suke yi kawo kisar sa'id bin musayyib kun san ya hana a ce man musayyab eh sa'id bin musayyib shi baya so sai dai kai kasara da kansa ya hana kamar ɗaya daga cikin malamai ne da ya Allah ya da na gaya muku ya ce Allah kuma muna karanta a muka ce ba mu wata shafe mu ba yawa yan zamanin da yau Allah ya to saboda haka nan sayyid bin musayyib sirikin abu huraira ne yana auren yar abu huraira shi tabi ne shine akhirul mutaqaddimin ko karshen magabata mutumin kiri kun san tushe ba wai isar a'a shi shi ya auri yar gidan abu huraira sannan shi ma kuma da ya haifi ɗaya ba da misalai shi ne wanda ɗalibin sa matarsa ta mutu ya aura mara shi kuma sa'idin ya aura wa ɗalibin kwana biyu yana mata ta ce ta mutu to ƙara aure mana ya ta dafa kai ba kuɗi ya ce to na aura ma wanda ya aura ma ɗaya yana zuwa gida ya ce ki na aure da ke ga wani ɗalibi na ta ce to baba sama wa ɗaya an gane ko saboda haka kawai ya ce to ta zo mu tafi yana zuwa ya ce ta ce baba ina zuwa ya ce ɗakin kiran ta yi yi wa ka san ba saboda haka ya jaja suna zuwa ya ƙwanƙwasa ƙofa yana ƙwanƙwasa ƙofa ango yana fige ce waye ya ce sa'idu ne ya shuru ya ce waye kuma sa'idu shi dai bai samu wani sa'idu ba sai dai malam sa'idu saboda wato ya ji sunan gaya sai bude yana budewa yake to ga matakar ka ji tsoron Allah akan ta kawai ya tura ma ita yin jiyo ita biya shine yake cewa kuma sai ya yi fashin kwanaki bai zo makaranta ba da ya haɗu da shi ce ba kwana biyu ba ka zuwa makaranta ya ce na haɗe wani tattabai na zan ta ce in zauna ya ta ƙara mu tana da kyau an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi sa'id ibn musayyib bayan sun haifi ya da yar gidan abu huraira ko ɗa wani ɗa daga cikin ƴaƴansu sai yake cewa sai ce wa ɗansa lazidan na laka ko lazidan na fi salati min ajalik yace sallolin da nake nafila saboda kai zan daɗa su saboda kai zan kara in da ina yin goma sha biyu yanzu za su koma ishirin da hudu ko talatin ko abin da ya kama da wannan yace saboda kai zan dada me yasa yace raja'a an ta an ta hafaza fika ko an tufaza fika ina fatan wannan sallolin da zan kara su baka kariya domin Allah yace ihfazillah ya hafazka ka kiyaye dokokin Allah wato wajen biyayya ga Allah zai sa shi ma wannan dalilin ya sa Allah ya kula ma da naka ƴaƴan sai karanta maka kissa yace baka tuna kissar annabi Musa da Khadir ba yace ba suna cikin tafiya ya ga katanga ta lankwashi ba yace fa aqamahu ya tsai da ita yace ko baka tuna wannan ba dan yace ya tuna yace to me Allah ya bada amsa a can gaba da yace ha za ka raku baini wa baini sau na biyu ka bi ta'awili malam sai ce wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma sai ce ne wa kana abuhuma salihan an gane ko shine mahallin shahid ba kana abuhuma salihan baban su mutumin kirki ne shine ihfazillah yahfazuka ka kiyaye dokar Allah to sai Allah ya kiyaye ka wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'aban khafu alaihim bi Allah yace falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk wanda yake jin cewa yana jin tsoron kar ya mutu yayin da su shiga wani yanayi to ya kokari ya kiyaye dokar Allah shi kuma Allah ba zai tozarta ka ba domin inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah ba zai tozarta ka ba amma ko miliyan nawa kake tunanin ka bari ko miliyan nawa ne mutukar ka kiyaye dokokin Allah ba sai ƴaƴanka sun tozarta wallahi domin muna da misalan waɗanda aka rika ba su mun taɓa na biliyoyin naira amma ba su zama mutanen kirki ba ba shi bane yi kokari ka zama mutumin gidi shine ihfazillah ya hafazka ka kiyaye dokokin Allah sai ya kiyaye ka shi sa ibnu hajar al-haytami yace wannan hadisin al-haytami wanda yake na karni na tara wato aka haife shi yake cewa wannan hadisin fa'idodin da yace wallahi la tu'addu wa la tuhsa yace in kana neman wasiya da annabi yayi cikakkiyar wasiya yace ka dau wannan hadisin yace ka dauke shi ka biya sai domin wasiya ce abubuwan da ya faɗa a nan za ku ga ya takaita mana ka koma amma arba'unan nawawiya za ku ga ya kai shi cikakke arba'unan nawawiya haka imamu nawawi ya kuma kawo shi a riyadu salihin a cikin babul muraqaba hadisi na 60 da wani abu ya kawo shi ki saboda muhimmancin hadisin ka je ka duba shari'in da wala usaimin ya yi masa a cikin shari'a da ya tsare mujallaji na ɗaya ya faɗaɗa bayanai masu kyau akan wannan hadisin na ihfazillah ya fanka haka nan karhun nawawi din na arba'una hadis ko ka ga bayanin da ibnu rajab al-hanbali yayi a cikin ladaiful am jami'ul ulumi wal hikam ya faɗaɗa bayanai masu kyau akan wannan hadisin to shi sa malamai suka ce wasiya an kana neman wasiyar annabi cikakkiya to ka dau wannan hadisi ihfazillah ya hafazka ka kiyaye dokokin Allah kai ma Allah zai kiyaye ka shi yasa malamai suka ce Abdullahi dan Umar yana cewa karkashin kiyaye wannan hadisin ne yasa annabi alaihi salatu wassalam bayan ka kiyaye dokokin Allah ka hada da addu'a kuma yace shi sa annabi yake duk tafiyar duniya da yammaci bayan asuba kenan da kuma bayan la'asar domin azkarul masa yana fara ne daga la'asar da kayi la'asar za ka yi azkarul masa da zarar asuba ta yi za ka yi lazumin ka da safi azkarul sabah wannan su ne gabobin to yace kullun sai annabi ya biya wannan addu'a اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة sai kawo Allahumma sur aurati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali yace wannan addu'a tana taimakawa wajen tafiya da wannan hadisin ya Allah ina neman wato ina neman afuwarka domin afuwar shine Allah ya yafe ma idan ya yafe ma a addini addini duniya da lahira to sai kuma ya dora da Allahumma sura aurati Allah ka sitirta al'aurata domin akwai abubuwan da kake yi da in ka suka fito fili an daina garin ka da mutunci yawwa saboda haka shine sura aurati wa amin rawati ya Allah ka amintar da kuma tsoron da nake ji akwai wanda akwai abubuwan da suke ba shi tsoro na rayuwa a cikin zuciyarsa Allahumma hafizni min bayni yadayya wa min khalfi Allah ka kare ni a gabana shine yufadillah ya hafazka din wa min khalfi da bayana ya Allah wa an yamini da dama na wa an shimali da hauni na wa min fauki daga sama na ya Allah ka bani kariya wa min tahti da kuma ƙasa na to duk to sasannin nan guda shida su kadai kake da zuwa to Allah ya kare ka ta ko ina kenan wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti ya Allah ina neman tsari a gurin ka saboda girman ka kada da zali ta karkashi na to wannan addu'ar malamai suka ce bayan kokarin kwatantawa yana ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya kula da kai ihfazillah ya hafazka ka kiyaye dokokin Allah shi ma Allah sai ya kiyaye ka sannan sai yace ihfazillah ka kiyaye Allah tajirhu tujahaka tijahaka ko amamaka a wata ruwaya zaka samu Allah gabanka ka kiyaye dokokin Allah zaka same shi a gabanka ka to wannan gabar kenan wa idza ta'alta in za ka yi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah kadai shi kadai mai girma da buwaya in za ka yi roƙo roƙi Allah wa idza ta'anta idan za ka nemi taimako fasta'in billahi azza wa jal ka nemi wato taimakon wato Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya shine abin da kake faɗa fa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai shine malamai suke cewa za a iya faɗa a larabci a ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka a larabci eh amma wannan bai baka kulle ba kamar yadda masu kuɗi suke a cikin rafi baka rufe ba wani zai iya ƙara zero amma idan ka sa iyyaka a farko to ka kulle ta shine عادات الحصر إنما تفيد الحصر إياك كي كدي شيني أبن لك جديد can kuma idan ka ce ina bauta maka to wani zai ce da kuma wani za a iya sa conjunction shine bambancin kai kadai nake bauta kuma a gurinka kadai nake neman jin shine kullum mutum yake jaddada wannan tauhidin idan ma wani ne kake jin cewa shi zai zama sila in ka koma gurin Allah Allah shi zai sa ya baka shi za a yi muke kalubalantar masu bara a masallaci da ba sa gane ina ga ya garin yake da sun fahimci wannan da kyau a sun zauna lafiya domin kamar yadda muka faɗa jiya a karatunmu da zarar annabi ya yi da sallah me yake fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام النبي بايا موسى واتي يا فتوانا sannan zai gyara zama kai ma so ake karka gyara zaman ka sai ka zo nan gaba in ka gyara zama sai ka ci gaba da abin da za ka to amma matsalar wani zai zo yana da bukata za ka ana sallama sai ne to ai wanda zai sa a bakan baka roƙe shi ba shi ne sai ka kowa ya fita ya rabu da kai amma ina ka dogara ga Allah ka yi wannan addu'o'in ka miƙe waɗanda suka rage a cikin sai Allah ya sa wani tausayi da jin kai ya ɗauka ya baka ya zama duk wayancan da suka fita ma ba su da wani amfani kai din da ka rage kai zaka iya solving matsalar sa cikin yarda Allah saboda ka dogara ga Allah ka fara kaiwa Allah kuka sannan sai ka kuma ka faɗi abin da wato kake da rauni a kai sai Allah ya sa a taimake ka to inda suke filin kenan inda suke akwai wanda na sha gani wanda ya samu raka uku ma saura ɗaya amma saboda kana a misin mutane ya sallama Allah kuwa akwai wanda ni na gani saboda kar ya yi misin sallah ya samu raka uku ana sallama shi ba ya ya miƙe fara bara kuma ba wanda ya ba shi wani abu to ka dogara da Allah sai Allah ya sa a yi ma a inda kake to shine nan wa idza ta'anta fasta'in billah idan ka dogara da Allah wanda zai yi ma din Allah ne zai tankwara shi kawai ya tuno ka nan da nan sai wane ya tuno wane ka ji ya kira ka ya ce dama ku kana nan kwana biyu kaza kaza kaza ya zo ya ma abin da Allah ya turo shi ya ma to fasta'in billahi azza wa jalla ka nemi agaji a gurin Allah ka nemi taimako a gurin Allah mai girma da buwaya kun ji gaba wasiya ta biyu na farko ibadillah ta uku ma kai wai za ta anda fas'alillah wai za ta anda ta uku kenan sai annabi ya ce wa alam ka san annal ummata ita al'umma gaba ɗaya da kake gani annabi alif da lamun din dukanta ne yawwa Lawis jama'at da za ta haɗe ala an yanfa'u ka bi shay'in akan sa amfane ka da wani abu lam yanfa'u ka annabi yace ba za ta amfana da kai ba illa bi shay'in kad kataba Allah azza wa jalla laka sai da abin da Allah mai girma da buwaya ya rubuta zai same ka ba yin mutane ba ne duk yadda kake ganin mutane a ba su suke yi ba Allah ne yake sawa su yi walau jama'u ala an yaduruka bi shay'in lam yaduruka ko da za ta hada kan cutar da kai akan wani abu lam yaduruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu azza wa jalla alayka nan kuma alayka tallaka domin alheri ne nan kuma alayka wani abu ne mara kyau ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a kanka zai same ka kaga nan shi ma yana tuno ma da ne Allahumma la mani'a lima adai wala mu'diya lima mana'at wala yanfa'u dal jaddi in ka idan da sallah kana ƙara tuna wannan baka ce ya Allah la mani'a lima adai ba wanda yake ya hana abin da ka bayar wala mu'adiya limam al ba wanda ya zai bada abin da ka hana in ka yadda da wannan ba za ka yi kowa san ba ba za ka jebu wannan ya zama ya fara dagawa ba yanzu ba za ka yi wani hasada ba domin ka yadda Allah ne yake yi in kana neman mugu mara rabo a duniya ko ka nemi mahassani domin shi ne hasada Allah ya raina kuma yake tuhumar Allah interrogation ne na cewa Allah bai iya ba Allah ne ya rabu kace ya za ya haka ba alƙali bane da zai rabu kai ko alƙali yanzu ya rabu ka raina mawa zai daure ka ko ba haka wani to amma Allah ya rabu ya ba wa wani ya ba wa wani ya ba wa wani ya hana wani sai kace bai iya ba shi sa sai da Ali yake cewa alhasidu aduwullah duk mai hasada bakin Allah ne Allah ya wa wani abu kawai abin da zaka dora duk wanda Allah ya ba wani abu ka rika ji akan ranka cewa kai ma mace ce da ciki ba zan me za ta haifa ba za ta iya haifo yan biyu ko uku ko hudu ma har biyar ana haifa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye da kyau an fahimta da kyau ko ka gamsu Allah da yake yi to sai ya ba duk wanda ka gani ya je yana san mu bokanci asali sai da ya hasada sannan kuma ya zama mugu duk wanda ga ya tafi yana abokan shi sa malamai suka ce hanyoyi na taba gaya mana a baya hanyoyin da mutum zai magance hasada da zarar ka ji abun alheri ya samu mutum ta yaji murna ko zuciyar ba ta so turbutsa ta domin ka rage mata karfi malamai suka ce hanya ta biyu shine kuma bayan ka taya shi murna in kana da wani abu da zaka iya ba kyauta yi masa shi ma hanya ce sannan na uku kai mar addu'a to wanne yana kassara zuciya in tana da hasarar ma ta tafi domin hasara sun ce hawa hawa ce level level ce wani yana level 1 wani 2 wani 3 wani ya ma yi digiri ya gama yawa amin ya Allah to saboda haka wannan shine to sai ce jaffatul aqlam kun ji ko tunan an dauke alƙalami arzikin wani bai da alaka da talaucin kan na yawan faɗa wannan kalma domin alƙalamin da yake rubuta arziki an ɗauke shi talaucin wani bai da alaka da arzikinka ba su da alaka mutuwar wane ba ta da alaka da rayuwarka rayuwar wane ba ta da alaka da mutuwarka ba ta da shi saboda haka yadda komai yana hannun Allah sai ka zauna lafiya kuma illa ta farko da aka fara a duniya abin da ya haifar da ita shine hasada tsakanin kabila da habil me ya motsa hasada ce tsakanin shedan da annabi adamu menene hasada ce duk ku dauko laifi da za ku iya daukowa na qur'ani da ya kawo wani babban laifi za ku ga wallahi ita ta haifar ba laifi na farko tsakanin annabi adam da da iblis ba me ya danyo cewa ya khalaqtahu min narin ko a min tin wa khalaqtani khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wannan ya hasada ce duk daga lokacin da mutum ya fara magana yana cewa ya za a yi kaza bayan na fi shi kaza to hasara ta motsa an halitta annabi adam daga tabo ni kuma daga wuta shi a gurin sa ai wuta ta fita ko karfi domin duk karfin abun aka sa aka sa wuta za ta rudu kusa shi to yana ganin ai sama yake da shi wannan ne motsa fa wane ce a I am from rich family ai mu ya za a yi kaza dan me za a yi kaza to hasada ta motsa to wannan shine kaga kuma ga hadisi na nawawi hadisi na hudu mutum yana cikin mahaifiyarsa aka rubuta aka umarci mala'ika ya rubuta arzikin mutum ko dan wuta ne ko dan aljanna duk abin da zai faru da kai an gama rubutu to sai annabi ya ce jabbatil aqlam alƙaliman gaba ɗaya da aka rubutu sun ma bushe kaga ba za a sake ba kenan wa duwiyatu suhuf sannan takaddun ma annan nadi mutum ne zai je zana jaraba a ce an ma rufe tiyatar tuna an gama zana kowa ya gurin amma sun je sun zo sun yi shara sun rufe tiyatar me za ka yi sai dai ka jira wata shekara to shine annabi ya gaya mana duwiyatu suhuf shine nan nadewa yau ma nadewa sama'a ka ɗayi sijilli lil kitab saboda haka shine to shine wajen fatis suhuf wa duwiyati wa duwiyati suhuf an kuma nan nade takardu kaga mutum ya shafa wa kansa ruwa ya Allah kada ya hasara to wannan shine hadisi wannan hadisi kamar yadda na faɗa ibnu hajar al-haytami ya ce fa'idodin da ba za su lissafu ba domin hadisin da ya tsaya iyalan ba nan kun ga an takaita akwai gabobi da yawa wa alam annan nasara ma as-sabr wa annal faraj ma al-karbi ko diyana daga ji hadisi in za ku tuna yawa to hadisi ne da yake mai wasiya doguwa amma ko iya wannan gabar muka lura da kyau gaba ce da za ta sa tauhidin mai tsaya in mun lura anan da kyau annabi mai jaddadawa abdullahi da abbas tauhidi shi za ake cewa at-tauhidu awwalan duk abin da mutum zai je zo idan tauhidin sa bai gyaru ba ba ruwan Allah da shi domin rajin tauhidi mutum ba zai remedial a wuta ba ba kuri ND ba kuri NCE DE bomb ga awa ke ciki direct entry zai shiga wuta in ka ga ya fita hatta ya lijal jamalu fi sabil khiyar har sai idan raƙumi zai fita ta kofar allura kagalan wa alfulan ba zai yi ba saboda haka tauhidi shine na farko in ko mutum ya mutu da tauhidi ya yi wa Allah sabo da yawa zai je remedial a wuta ya kuri yan Allah ya raba mu da ita zai dawo ya shiga aljanna daga baya bayan ya gama rantsinsa amma rashin tauhidi ko mutum miliyan ɗari ne suka yi ba sallah ba ruwan Allah da kai dan ba ko da yaushe ne yawan mutane yake determining kai mutum kirki bane domin kan duba in kana maganar mutane in kai ana maganar mutane kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal yake kawowa sai idan mutumin kirki ne kai dan a yau a yau da da da da da da wa ake kira a manyan suwaye manyan yan kwallo da me su zai mutu haka jama'ar da zai tara za ka sha wa mai eh in aka kawo motoci har daga kano daga ganna albasa ma za a ko ba haka bane yawwa to saboda haka ba shi yake da daminin ba ka je ka kalli mandela ka gaggawo mutanen miliyoyin mutanen da suka yi masal suka suka binne shi ka je ka gani saboda haka ba sai ka zama mutumin kirki yawan mutane yake da daminin yawan wake daminin alherin ka a gurin Allah domin kullum hizbin bi ma ladaihim ne farihun kowane bangare za a samu wanda za su je ko shaɗan ne yanzu ya dawo gari in ya mutu za a cika domin yana da yadda waga ba ga sunan suna har riguna suke sawa su ɗan ƙungiyar shi ɗan bari ga sunan wasu rigunan za a gansu a garin nan a amerika sun yi yawa amma a garin nan wasu na za a basu ma zan ma'anarsu ba bayan kungiyar shedan ne ga alama na kurukuru shi bai sani ba kawai tunda murakkabi ne to saboda haka wannan shine shine tauhidi shi da ku ga annabi adam annabi annabi yaqub annabi ibrahim gaba ɗaya sun gina ƴaƴansu akan tauhidi me za ku bautawa bayan na mutu tauhidi ne domin idan babu tauhidi aikin banza kuka yi ka gama asara idan ka mutu ka san ƴaƴanka na zuwa gurin bokaye ka sani ai asara sai asara Luqmanul Hakim shi ma abin da ya waɗansa kenan wa'azin da ya fara manna farko a duniya shine tauhidi la tushrik billah inna shirka la zulmun azim saboda haka shine ahammu shay kaga nan shi ma ya gulamu inni wa allimuka kalimatin ihfazillah in baka san Allah ba me aka yi an yi hudu babu yawa to shine nan sai ma da yace mun ji wannan hadisin yadda yake babu ma ya qulu li waladihi idza zawwajahu babun da yake magana akan abin da zaka gaya wa dankan ka aurar da shi قال أخبرني علي بن محمد بن عامر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم القرشي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا بكار ابن عمرو ابن ابي الجارود البصري قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالمي ابن السني yake malamin sa Ali ibn Muhammad ibn Anid ya karantar da shi shi kuma ya biyo daga malamin sa Ahmad bin Ibrahim al-Qurashi shi ma daga shehin malamin sa Sulaiman bin Abdulrahman shi ma daga kehin malaminsa bakar ibn amrin ibn abil jarud al-basri shi ma daga malaminsa abdullahi ibn al-musanna shi kuma daga babbansa shine sumamatu bin abdullahi shi kuma daga anas dan malik radiyallahu anhu kai yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da amsa Allah tabbata a gare shi yace idribu ala salati li sab'in ku yi horo ga ɗanku da ya shekara bakwai a kan sallah yaro ya shekara bakwai baya sallah to ku hora shi a man ladabi wa azilo firashahu li tis'in ku nesanta shi daga shimfiɗar ɗan uwansa da ya shekara tara an haifa ma yara ko yan biyu ne maza hasan da husaini yawwa karshe kenan saboda haka to ka raba musu shimfiɗa idan mace da namiji ne ko min babu aula yawa hasana da husaini min babu aula kana cewa yan biyu ne komai a su shiga wanka tare su yi bacci tare ka bata gidanka tun daga nan za a ware musu a nuna musu cewa kuna da bambancin janda kai namiji ne ita mace ce ba yadda ba duk da wannan alakar kaga dai hatta a cikin ana iya samun game da likitoci suke faɗa wanda an zo the same placenta ko tsakai daɗe to saboda haka ko a nan suka zo cikin mahaifa ɗaya sai an raba su ballantana da yawan su za ga kowa tasa daban to ko a cikin guda ɗaya suka zo sai an raba su da sun kai wannan shekarun in kana so gidanka ya zauna lafiya shi sa ake wa yara tarbiyya da yaro yanzu ya fito shekara uku ɗanka ya shekara uku uku da rabi hudu an fito da shi daga wanka ko ya mar ko rufa jiki ana ganin ka ku gaya ku ya ana ganin ka to in ya rike wannan ana ganin sa din ba zai ta a gaishe ba amma kuka kale yake yana yawo tumfur a cikin mutane ba zai ji kunya ba zai tafi sabis da ya je ya ga din yamurai na wanka tumfur shi ma sai yi ko ko ba a yi a kam in bar ake layi ake yi eh ana hira sakatare ba na gaya ma ina sabon shiga ina wanka wani ya turo min kofa na ce me haka yace me kuyi ba su zai tuge za na ce get out ba ruwan su zulbutin zai shigo wai me sun yi layi su wajen bakwai kowa ana tsayyar tabbar suna wanka rayuwar dabbobi kenan shi ne karshe ke ai rayuwar dabo inhum illa kal anami walau ma dallu sabila to shi ne wannan rayuwar to idan baka koya wa yaro wato lullube jiki shekara uku da rabi hudu to ba zai in ma ka ganshi zai kai kara gurin umman zai ce umma sun ganni me yasa kuka ganshi kai kuma kai fada shi ya fito a haka a ce to sai ku ganshi an gane ko ku zo da haka wannan yana taimakawa kwarai da gaske in ku aka kale shikenan wani ya zo ya ce za ku ga yanzu da aka waye ai ko shayi aka yi wa yaro da Allah ya taimake mu ana yin tawaddu amma da da za ka ga mutum da girman sa shekara bakwai wai shayi aka bai tumbur tumbur yana yawo a hanya amma yanzu ina yaran yanzu ba ba za su yarda da wannan ba amin amma da bambanci lokacin ai man sani saboda lokacin da yawa a yaran na lokacin su kuma ba su ma san tsiraicin ba yaran yanzu ko ya san tsiraici shi ka saboda an wayar da su da social media sun sani saboda haka ba za a yi kar ka ɗauka akwai abubuwan da da yawa ya halatta mu kan mu iyaye muke kauce wasu saboda ya'yan sai ba sa nan za ka iya sa wasu kayan kar wai matar ka tana ganin waye ya ce ya'yan ka sun girma da rika sa kayan ya juju wa majuju ba ta gida ne wallahi in za ta za ta bari sai kowa ya bacci ko in ba sa ne tunda ya zama dole ba amma in ba haka ba wata tarbiyya kake haifarwa a gidanka kuma ba za ta yi ma kyau ba Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye shi za wa suke wayo sun yi amarya sai a kai ta a wani gurin ka kyale su saboda in a gidan gandu ne to ba za ta ba zai more ba ba ta yadda ta sa wannan kaya kullum a lullube take to sai wani ya bari ma za ta dawo cikin jama'a sai ta tsufa tukunna ta sai ta dawo an gane ko to shine dama inda hali ka sai ce wajilu firashahu li tis'i wa zawwijuhu li sab'a ashara in kana ka auren da shi ya shekara 17 in kana da iko shekara sha bakwai idan ya yi a auren na shi namiji muke magana yanzu ba mace ba ai abubuwa ne yanzu suka lalace ai ba a so ba a so mutum ya tafi ya haura shekara ashirin ashirin da ada abin da suna ashirin da biyu zai yi aure ba to matsalar shi ne mu yanzu matasan mu jira yake in ya gama NYSC certificate ya fito wai jira yake yanzu sai aiki ya zo kuma idan aikin ya zo wai jira yake sai ya sai ya settle shi ne ai wani na gaya muku wani dattijo ya kira ɗansa yace kai ya kamata fa kai aure ya yi NYSC din kuma yana ɗan sana'a karamar sana'a sai ce wai ai ba ubangi sai tilin bane sai ce kai ka gani na yabe ka ko yace to har yau ban sai tilin ba haka yace masa har yau ban sai tilin ba karshe kenan baran gaya ma ko mafi yawanci wani analysis ma da aka yi mafi yawancin mutane sun fi yin kuɗi in sun shekara arba'in amma ba fa nasi ba ne mafi yawanci sai an shekara arba'in ake kuɗi saboda haka ko in za a yi kuɗin kaga kuna tare za a yi kenan dama bai za fa'ala falijilisu bai na yadaihi idan aka yi auren to ka zaunar da shi gabanka sun mali yakul sai ka ce da shi la ja'ala Allahu alayya fitnatan fid dunya Allah madaukakin sarki la ja'alaka Allahu alayya fitnatan fid dunya Allah na gode ba kamar godiya yake wa Allah Allah bai sanya ka ka zama mun fitina a duniya ba na yi kokari na baka tarbiyya har ka kai sha bakwai wala fil akhirati kuma ina sa ran ma har lahira ba za ka zama mun fitina ba domin ya tallabe shi kaga an taɓo yan sha bakwai ko wai ya ɗaga mun time off kuma ban gama ba an gane ko to wannan shine ne kaga Allah bai sanya ka ka zama mun fitina a duniya ba kuma bai sanya ka zama mun fitina a lahira ba eh idan an yi da abin da ya kamata a baya ba farai kuwa ai za ka ga alamomi na kauye har yanzu haka suke za ka ga yaron dan gidan ya daina shiga musu gida to zuwa wannan gabar an tallame ka an sallame ka in za ka shiga gida ko ba baka na ciki sai ka nemi izini eh ku gana sannan ka tafi ai ban gama ba akwai hadisan da zan tsora yauwa saboda an karkada mu yana layi ne an gane ko saboda haka wannan shine Allah ya dacar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofin sa wanda kuka Allah ya ƙara raba mana asiri duniya da lahira iyayenmu da malamanmu da yan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofin zama ɗaukaka ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya shugabannin mu Allah ka shirya su Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴan mu da kanne da su kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa ƴan mata da matasan mu Allah ka auren mana da su Allah ka ba su abokan zama na gari muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da sifofin sa madaukaka duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين